أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya mana mawarraka da abin da za mu karanta Allah ya mana mawarraka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira albarka sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana cikin wannan sura ta suratu daha a cikin kissar annabi Musa alaihi salam wannan kissa kamar yadda farkon ta faro wanda ya je da ta faro ganawa ce tsakanin Allah da bawansa annabi Musa alaihi salam ganawa ce tsakanin Allah da bawansa annabi Musa alaihi salam wanda wannan ganawa Allah tabaraka wata'ala ya yi da annabawa da yawa annabi Musa na daga ciki annabi Yunus na daga ciki annaba ne da Allah ya munajati da su suna da yawa amma babu irin munajatin sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam amma daga cikin darussan da ya dace mu tsaya mu fahimta kada hankulan musu rika wucewa kada hankulan musu rika wucewa mu bar wata hakika ga ta nan babba mu bari ta wuce ce ita ce hakikar abin da ya wuce na kwanan baya tattaunawar mu ta kan arrahmanu ala arsistawa arrahmanu ala arsistawa din nan wadda ayan nan wasu ke dogara da ita da ita da masara kama da ita akan cewa Allah yana can sama da wani aka ce a a ko kaɗan saboda in ka ce haka wasu ayoyin su kuma sai ka ajiye su kuma su ɗauka da cewa ma akumu aina mafu duk inda kuke Allah ta baraka wa ta'ala yana tare da ku hadisai ingantattu sannan ga ayoyin baya kuma inda jiwa talatin illa huwa rabi'un da sauransu ne kaga kaga za a rabu kowa kan mazhabi na salaf magabata na ƙwarai mazhabi na salaf magabata na ƙwarai wannan dai abin da muka yi ta lalatawa duk wanda zai faɗi gaskiya dole sai ya komo mana kuma da ya ɗaga ƙafa da step guda haɗuwa guda ya faɗa shi bira da ya ɗaga ƙafa da haɗuwa guda daga wannan matafiya ta salafu ya faɗa cikin mazhabi na ɗan bid'a zai kuma yana ce ma Allah ciki yana mai da Allah watan mai kaza mai kaza yana saukowa yana canza wani da sauransu waɗannan abubuwa duk da ya sanar ce haƙiƙar gana wanda Allah ya da annabi Musa ta isa hujja kawai saboda ni Allah ya gana da annabi Musa mun ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li daga la ilaha illa ana fa'budni ba wuta bace kike yawa a ni Allah ne Allah ne ni ne ubangijin ka nake zance da kai kuma wannan ba al'arshi ya kai ba ba a sama kai ba kuma a nan aka yi ƙasa a ɗuru sina a ɗuru sina gefen dutse ƙarƙashin bishiya haka aka yi wannan kuma Allah wannan ma bai isa wuce ba ya isa wuce don haka duk lokacin da mutum zai wani motsi akan ya kawo wasu hujjoji da za su karfafi aƙidarsa ta cewa Allah na sama saboda aya kaza to fasarar shi ce fahimtar shi ce amma da ya koma wajen malamai zai ji sun masa walwalar wannan matsala su ce wannan ayatu sifat suna daga cikin mutashabihat mazhabin salafu a ciki in ma tafwidi Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da wannan a fawwala mashi ko kuma ayi tawili a tsarkake Allah ga bari ya yi kama da halitta don haka da ayoyin da suka ce Allah na sama da ayoyin da suka ce yana ko ina abin da ake nema wajenka ka tsaya kan mazhabi na magabata na kwai ko bai tafi wuti ko bai tawaye wanda ita ce ta magana kuma dukkan wani nasi da za ka kawo dukkan wani nasi da za a kawo akwai ayoyi da yawa kamar yadda ce muku mun sha tattaunawa a kansu irin su inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya saboda wannan zancen shi ake wa raddi akan babu abin gocewa ba wani abin da za a ce akan wannan maganganun malamai ne ba maganganun mai magana ba ne ba maganganu na bane ni mai magana ni mansur ahmad makaranta ba wai a maganan malamai ce ayoyi ne da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai duk magana da za ka sai an ce a'a malamwa da cikin littafi da zai za na ba haka muke amana ta ilimi ba to ai ka ga kenan wanda zai raddi ba da musul zai raddi ba a zai raddi ne da malaman sunna na duniya kafira sun kafir na da da ne yanzu magana ta su kawai ibn hajar nawawi baydawi qurtubi ibn abbas mujahid da wane ne imam shafi'i ga sunan dai birjin wanda sai an tsaya an da kuma za a iya kawo irin malaman da muka kawo da nasu hakinan mai raddi ga wannan magana da su yake wato dan imam al-hafiz ibn hajar yace wa fihi ar-radd ala man za'aba annahu ala al-arshi bi zatihi da ya kawo hadisin nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kai tobi ka toba al-qibla domin ubangiji kana tsakani kada al-qibla hadisin bukhari kuma da ibnu hajar ya zo sharhin wannan hadisi ya ce fi hirrat kai tsaye wannan hadisi yana raddi akan bai cewa Allah na sama da ibnu hajar kai kike da nawawi kai kike ai magana ta fi karbi na ni ta fi karbi saboda ka ita gaskiya duk inda aka ganta don Allah a ajiye son rai a ajiye dukunku da kai da jahilci akan gaskiya ko shi wannan shi ne matafiya irin su ilaihi yasalu kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya nazala bihi ar-ruhu al-amin ko kuma yanzilu rabbuna ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi da sauran waɗannan ayoyi da hadisai da suke kafa hujja da su din malamai na da maganganu a kansu malamai na da maganganu a kansu cewa ilayhi yasadu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u al-hafiz ibn hajar ya kawo tatattan magana kuma daga al-imam al-bayhaqi ya shirato shi ma ibn hajar ba in ya ce al-hafiz masanin dubun hadisin nan da bai bukatar sai a ce wane shi ne ibn hajar to shi ibn hajar ne ke kawo maganar al-imam al-bayhaqi yace dangane suudi a ce irin yasadu kalimu tayyib su kalmomi ba su da zaki kalma ba su da zaki sai ake dangane suudi gare ta yace ibara ce ahli qabuli Allah ya karba kawai shi ne malam idan yasadu kalimu tayyibu ibara ibaratun anil qabuli domin kalimatu ko kalimu ba su da zati abinda ke da zati ake sifantawa da su'ud wannan magana ce ta hikima ta gwanin cewa irin ta larabci sannan kuma duk ila ila din in ka tara ilayhi yas'alu kalimu tayyibu ilayhi inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ba su ba sannan ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi ilayhi duk in ka tashi zaka ga ma ga lamiri ila ila nan ke koma ilayhi yas'alu kalimu tayyibu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ko ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi kaga ilayhi ila ta jaranci ne lamiri ta jaranta to sai ka aje wannan gaba da ta ce to akwai wata ila din wadda in dai an aje hankali ta gota wannan ita ba lamiri ta jaranta ba suna zahiri ta jaranta domin annabi annabi Ibrahim cewa inni zahibun ila rabbi ba ilayhi ba ba ilayhi ba ila rabbi yace don Allah lamiri na ɗaya da suna zahiri to annabi Ibrahim ko ba a shi ta biyo ba yan uwa shafi ya tafi amma ya ce inni zahirun ila rabbi alqur'ani yace wa man yakhruj min baitihi min baitihi muhajiran ila allah wanda ya fita daga makka zai tafi madina allah ya ce ya yi hijira ila allah da allah al'arshi ya tafi ba al'arshi ya tafi ba wanda ya hijira daga makka madina ya tafi amma allah ya ce muhajiran ila allah to wannan ita ila kuma ita ba da ta jarranta ba sunan zati kai tsaye kai tsaye to ita kuma ka ce mata me domin shi lamiri ma zai iya ɗauka ihtimali lamiri zai iya ɗauka ihtimali za a iya cewa lamirin nan zai iya komawa ga kaza zai iya komawa ga kaza to amma ila Allah na ɗauka ihtimali wai ita wannan ilan balle ce ita kuma ina za ka kai ta in ka ce ta arjul mala'ika ko ruhu ilayhi ko ilayhi yasadu kalimu tayyibu ko kuma in yi mutum fi ko rafi ka ilayya duk lamirai wanda ila ta jarranta to ga wata wadda ita suna zahiri ta jarranta to ita ba ita ne za a ce da ita kaga wannan ba su da amsa akan wannan matsalar ko kan babu amsa in dai mutum na son tafarki na gaskiya tafarki na gaskiya to ya tsaya akan abin da magabata suka tsaya ko dai kai ka guri ka ce Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da irin waɗannan ahadu sifati da hadisu sifati ko kuma tafarki na magabatan shi shi ma shi ne tawili ai tawilin da za a tsarkake Allah gaban ya yi kama da hadisa amma cewa sai an ɗauke shi akan zahirin shi wannan bid'a ce wannan bid'a ce kuma muna ƙara lalatawa bid'a ce kuma ambaton suna da cewa ar-rahman ko ko al-arshi tana nuni على أن الأرض على أن الله استوى على في السماء بذاته استوى في السماء بذاته da sauran irin waɗannan ibarori na barkata to duka ba su da dalili ko alƙur'ani ko su kuma in ka koma za ka ga maganganun al-imamul baihaqi baihaqi ya ce wannan bi zatihi kwata kwata ba ta da ba ta da asali kwata kwata ba ta da asali a Qur'ani ba ta da asali a hadisi ba ta da asali a maganganun magabata na kwarai cewa alƙali Abu Muhammad bin Sala ya ce ho ko ka arshi mujidi bi zati har wasu na ganin cewa dan me muna amfani da fahimtar Abu Muhammad bin Sala a ko ina a gado da alwala da kuma amma ba mu tare da shi a tauhidi yana ce to ka tambayi zahabi zai baka wani amsa na ga baka yi da magana ta baka yi da zahabi alhafizu zahabi alhafizu zahabi ya ce wannan magana ta bai zatihi da alƙali abu muhammad in ta tabbata ya faɗa ta inganta ya rawaito laita hulam ya kulha gaskiya da bai faɗe ta ba ta da asali ba ta da asali laita hulam ya kulha da bai faɗe ta ba to zahabi ya ce laita hulam ya kulha kuma ka zo ka ci ka kafa hujja da ita kuma har akan mu akan mu a ina saboda haka wannan magana ta istiwa'i in za a shekara ana yin ta magana an guda ce amsa guda ce ka zama akan tafarkin magabata na fari ma maganar cewa tarin ayoyi sun ce kaza sun ce kaza ayoyi sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza a fasarwa a fahimtarwa alkurani ba daya aqidar ka kake fassara shi ba a da abinda magabata suka fassara shi ake fassara shi ba a fassara shi da aqidar wani ko da matafiyar wani a'a da yadda magabata suka fassara shi shi tun daga farko shi fara fassara kanshi da kanshi shi alqur'ani sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara saboda litumin yidda lillahi ma nusila ilayhi sannan magabata wala Allahum ya tafakkaru magabata na kwarai su da kansu haɗai su ta fassara alƙur'ani to da su da shi ake amfani ba kan wata aƙida ba kuma wannan faɗin gaskiya sai zama laifi ma'anar laifi sai wasu na ganin kamar ana kariyar wata aƙida ne kuma a lokacin finansu lokacin su ta su suke kariya kuma mu imanin wahdi sabon ba muke kariya samu imanin wahdi sabon ba ko sisi imanin wahdi sabon shi ne ba imanin wahdi sabon to amma wannan aqida ta cewa Allah na zama ba ya kasan ana budget a ce kasa za ta yi budget din abin za a yi gina asibitota na dala miliyan kaza ko naira miliyan kaza a budget za a yi asibitota za a yi kwanta da tituna da kaza ba haka ake budget ba to haka ake budget din ya za a tabbatar da aqidar wahabiyanci a duniya Allah duk wanda ke yin budget yadda zai tabbatar da aqidarsa shi kuma ke komawa yana cewa wani na kare aqidarsa da mai imanin wanda za mu ba ko sisi saboda ka don Allah a ajiye son zuciya a kama gaskiya wannan munajati na annabi Musa alaihi salatu wassalam ya isa misali akan cewa sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala wadannan ayatu sifat sun fi karfin tunanin mai tunani illa kabi matafiya na tafwidi ko tawili Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kissan damar abin da ya gudana tsakanin annabi Musa da shi a cikin wannan murajat. Annabi Musa alaihi salam mun kwana yana roƙon Allah wasu watan a fatattaki nasa. Ma'ana yana roƙon Allah wasu buƙatu nashi. Don haka yake cewa har muka kai ya ce wahlul uqdatan min lisani. Tunda qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani anan muka kwana yace wahlul ka warware ya ubangiji ka warware uqdatan kulli min lisani daga harshe na mun dai ji dalilin wannan uqda gura gura da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake yi saboda kone wanda ya harshen sa kamar yadda abin da jamhur na malaman tafsiri suka tafi akai jamhur na malaman tafsiri suka tafi akan kone wannan ce ta saci annabi Musa alaihi salatu wassalam wata ni yasa yake wannan gura-gura to wannan malamai suka ce to wannan ya warke daga wannan matsala ta gura-gura da yake yi a bakin shi wasu suka ce i saboda ni saboda faɗar Allah tabaraka wa ta'ala kaduti ta sublaka ya Musa duk abin da ya roƙan da sai Allah haɗe shi gaba ɗaya zai ce to duk abin da ka roƙan an ba kaduti ta sublaka ya Musa hakika duk abin da ka roƙan nan an baka da haka suka ce watan duk gaba ɗai kuma gura-guran sai ta ɓace gaba ɗai annabi Musa kuma yana magana shi lafiya lau ana ji lafiya lau ana ji wasu kuma suka ce a'a ta dai yi sauƙi ne don akwai nasosin da ke nuna cewa ba duka ba ne amma ta yi sauƙi yadda za a iya fahimtar shi domin sai da ya ce ya ƙahu ƙauli malamai sun ce watan uqdatan min lisani din nan kawo ta da nakira da kuma ifradi yace uqdatan sannan ya biyan mata da cewa yafqahu qawli yana nuni ala annahu lam yas'al ilalata jami'i ma bi lisanihi min al-uqda bai roƙi gushewar abin da yake tare da shi gaba ɗaya baka sokan min al-uqda na wannan guraguran bal sa'ala ba'dha ya ya ya ya roƙi a gushewar wani sashi daga cikinta allazi yahsulu bi ibadatiha fahmu kalamihi ma'a baqa'i ba'dha yadda za a iya fahimta shi yadda za a iya fahimta shi wannan aka ce to menene hujjar masu wannan magana suka ce hujjar su shi annabi Musa an ya ce wa abi harun wa afsahu minni lisanan ya ubangiji ga dan uwana haruna dan uwana haruna ya yi ni fasahar zance ya fi ni haishi wanda yake sage sannan kuma fir'auna ya ce am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin yana ce musu shin wai ni na fi koko wannan wanda ba kowa bai da nuna annabi Musa wanda in bai magana ba sai ya sai ya yi da kyan a fahimce shi da haka suka ce wato ba duka bane abin ya tafi wasu kuma suka ce a zai iya yiwa shi fir'auna a sanin da ya ma annabi Musa ne kafin ya roƙi Allah ya yi mashi wannan matsala da yake fama da ita a harshen sa shine yafqahu qawli yace domin yafqahu su fahimci qawli zance na hada garaduhu min zawalin lukna wannan shine manufa annabi Musa alaihi salam daga gushewan watan wannan gura-gura da yake yi sannan ya ci gaba da roƙon Allah ne bukatun sai ya ce waj'al li waziran min ahli ya ubangiji ina roƙon ka waj'al li ka sanya min waziran mataimaki wanda zai taimake ni cikin isar da sakon kai ubangiji wanda zai taimake ni cikin ya ɗauke mai abinda an waziru wanda zai ɗauke nauyin da yake kanka domin an yi shi shi ne daga wizru nauyi kayan nauyi wizru kayan nauyi to wanda zai taimaka maka ya ɗauke ma wani nauyin da ke kanka to sai a ce waziru kenan shi da ka ce wace alli waziran al-imam al-mawardi yace akwai wata hakika anan roƙon da annabi Musa alaihi salam yake cewa Allah ka bani mataimaki wanda zai taimake ni cikin ya ɗauke man wani abu na nauyin wannan aiki da ka ɗora mana ya ubangiji to yana nufin inna ma sa'ala Allah an yaj'ala lahu waziran annabi Musa ya roƙi Allah ne ya sanya masa waziri li'annahu lam yurid an yakuna maqsuran al-wizara ba wai kawai tsurai ya taimake shi a wazirci kadai ba suka ce a'a ba shi annabi Musa alaihi salam yake nufi ba لأنه لم يرد أن يكون منصورا على الوزارة حتى يكون شريكا في النبوة منفع النبي موسى بقات الساء يزمو يا إتاريا لشي أسكن وانا النبتا شيما الله شاء النبتا وانا شيني manufar annabi Musa alaihi salam ba ba matsayin wadurci kadai ba suka ce in matsayin wadurci ne kadai to shi ma zai iya nada shi waziri ko bai roki Allah cewa ya sanya masa waziri ba shi zai nada wazirin da zai taimake shi a cikin isar da sakon Allah amma roƙon da ya yi ya nuna mun fassa a cikin wannan shi ma annabi shi ma Harun din alaihi salamu a nada shi a matsayin annabta domin me abin da ke tabbatar da haka ya ce qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi harun wa asru minni lisanan fa arsilhu haka kanana ba wazircin ne yake nema masa ba a risalar annabta ce yake nema masa in ga shi lafiya fa arsilhu ma'iridan yusaddiqni inni akhafu an yukaththibu ina gudun kar su kare ta ga ka fa arsilhu shi ma ba shi manzancin ka aiko shi tare da ni don yin karfafe ni wata wani wuri kuma a cikin zai ce izna da rabbuka musa an i'til qawmu zalimin qawma fir'auna ala yattaqun qala rabbi إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا تلق لساني فأرسل إلى هارون فأرسل إلى هارون هكذا قرر أن موسى نون منزل شيء نيما ما النبي هارون باوي مجرد وزنشي كريما أما وين يزمو وزير سكريما آه ينا روكا بس ينا نيما مسا واتم منزل شيء وجاء يازو أشين حديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا فدا kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam yake wannan addu'a na wa alli waziran min ahli Allah ka sanya min waziri min ahli daga dangi na kuma sai ya zabo cikin dangin sai ce Haruna abi Haruna din nan badali ne daga wazirin ko wazirin ma haruna nake so a sanya man ya ubangiji ko wazirin ma haruna nake so a sanya man sai ce haruna aki haruna aki dan uwana annabi haruna dan uwan annabi musa ne alaihi salatu wassalam talaban nubuwata aidan li abihi harun annabi musa ne mi annabta ga dan uwansa harun da haka shehu radiyallahu anhu yace al-insan lahu a'dawun kathira watan mutum yana da gaɓuɓɓa da yawa amma duk gaɓuɓɓan nan babu kamar harshe domin harshe duk inda ka motsa shi yana yana aiki duk inda ka motsa yana nan yana aiki shi harshe saboda haka ne ya zamo watan mafifici ne a cikin gaɓɓai gabaki ɗaya shi harshe mafifici ne a cikin gaɓɓai gabaki ɗaya don haka annabi musa yake roƙo akan harshensa akan harshensa walakin da insan da bin insan ne faka shi mutum ana hukunta shi da harshen shi ne kadai launan lisanu la tajidu farqan bainal insani wal bahima shi ce da ba dan harshe ba ba abin da zai bambanta tsakanin mutum da dabba amma harshe ne zai bambanta tsakanin mutum da dabba za ka ce lisanul fatani su kuma lisan fu'adu watan shi mutum karasa in karba shi biyu gaba ɗaya harshen shi ya ɗauki rabi sauran gaɓuɓa gaba ɗaya sun ɗauki rabi eh wani sun fu'adu zuciyarsa ita ce lisan saboda haka fa lisanu shay'un shi harshe wani abu ne wanda ya kamulu bihil insan wanda insan mutum yake cika da shi ذاك النبي موسى عليه السلام يكي ربك واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري الله تبارك وتعالى النبي موسى عليه السلام ينا ربا الله ينا شوى أشدد يا أبقيه كأرففا أذري بايانا domin baya shine ibara ce ta ɗaukar nauyi baya ke ɗaukar kayan nauyi don haka yake cewa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak kaga baya ke daukan nauyi don haka sai yace wato ushdudika karfafa azri bayana yadda zan iya daukar wannan mas'uliya da ta dora min ta manzanci isar da sakon kai ubangiji ushdud bihi azri wa ashrikhu bi amri kuma ya ubangiji ka tarar da annabi haruna ma'ana ka tarar da haruna ka tarar da shi fi amri a cikin lamarin annabta wani suka ce cikin lamarin isar da manzanci cikin lamarin kira zuwa ga Allah duk yana karantar da abrijin nan kai musabbi haka kafiran don mu ci gaba da tsarkake ka mu bauta maka yadda ya cancanta a tsarkake ka kafiran da yawa wa nazkuraka kuma mu ci gaba da ambatonka ni da shi domin jam'i na karfafa ɗaiɗaiku don haka ake so a zo masallaci a yi jam'i domin duk lokacin da mutum ya zo masallaci ya yi jam'i ya samu karfafa shi ma wancan ganin wasu zo ya samu karfafa shi ma wancan ganin wasu ya zo ya samu karfafa kaga kenan ashe jam'i yana karfafa juna ne don haka annabi Musa alaihi salam yake nuna karfafa muhimmancin karfafa juna don haka yace nusabbi wa nusabbi haka kai nusabbi haka kafiran wa nadhkuraka kafiran innaka kunta bina basira domin mu ci gaba da ambatonka da yi maka tasbihi gabaki da yawa mu ci gaba da ambatonka da yawa kaga dai zikiri ambaton Allah tafarki ne na annabawa kuma ambaton Allah ba ɗan ƙanƙani ba, ɗan ƙanƙani ba, a da yawa, ya halittu da ayamadun kullaha zikiran kafira, wasakirin Allah kafiran, wasakira, duk inda kaji Allah ya ce a yi zikiri zai ce a yi da yawa, zai ce a yi da yawa, in ya ce a yi zikiri zai ce a yi da yawa, don haka yin zikiri kaɗan alama ce ta munafukai. ولا يذكرون الله illa qalila sifar munafiqai ba ta ambaton Allah sai kaɗan sai ta kace sai ta kuke suke ambaton Allah amma su zanna su ta ambaton Allah irin wanda annabi ke cewa wala an azkura ko wala an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أقعد بعد صلاة الأسر مع الذين يذكرون الله تعالى بعد صلاة الأمر إلى غروب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. Allah ce in zanna in yi zikirin Allah da masu zikirin Allah bayan sallar asuba har rana ta fito ya fi mun duk abin da ranar za ta haska ta kullu ta haska na fi son wannan zaman tare da masu zikirin Allah wala an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى غروب إلى غروب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. فذا إن ظن هذا ما ذكرين الله تعالى نسو إن ذكرين تعالى نسو مظنة من ذكرين تندقى bayan la'asar har faɗuwar rana wannan ɗan zaman ko minti talatin ko awa ne ko baya ya daidai a hakuri da yamin duniya wa mafiya wanda Allah ce ya fi man duniya da duk abin da ke cikin ta to waɗanda la yazkuruna Allah illa qalila ai kaga su shigo nan ba ba su shigo nan ba ko kada kalama ce ta guna ko ila sunna illa qalila amma sifa ta bayin Allah kai musabbi haka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira eh innaka haqiqa kai ya ubangiji kunta haka kake basiran mai ganin halin da muke ciki duk inda muke ya ubangiji kana ganin halin da muke ciki ya zo hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama irin wannan addu'a da annabi Musa yake yi wa annabi Harun wanda Allah na masayidna ali irin ta kamar Allah wani wani wani abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daidai inda annabi Musa ke sanya Haruna wanda Allah ta sanar shi kuma sayyidina Ali ya sa a wuri yace rabbi shrah li sadri kuma hadisin watan ibn Mardawai da al-Khatib al-Baghdadi da ibn Asakira sirru waita takan Asma'u bint Umays radiyallahu ta'ala Asma'u bint Umays radiyallahu ta'ala anha tace na ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tunkaro dutsen da na Khadir abin da yake faɗa yana Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka akhi Musa ina roƙonka da irin addu'ar da dan uwana Musa yayi an tashraha li sadri wa an tuyassira li amri wa an tahulla uqdatan min lisani yafqah qawli yafqah qawli waj'al li waziran min min ahli aliyan akhi واشدد به أذري وأشرقه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فذلك ولا الدعاء yace Allah ka yi wata kirjina ka sauƙaƙe al'amurra na wannan na manzanci da ka ɗora min ka warware harshe na da na faɗi a fahimta tare da maza Allah shine afsahu afsahu nasi shi ne mafi ya yi koyi da nan musa ne kawai amma shi ne afsahu man da zaka bai zuwa shi ne afsahul arab laraba su ne mafi fasaha kabilu ka mazala shi kuma shi ne mafi fasaha larabawa kaga in kace mazala shi ne mafi fasaha halitta Allah ka daidai kake to bi ittifaq da laraba su ne afsahul qada'i duk wata kabila da aka sani ta shahara a fasahar zance ba ta kai larabawa to a cikin larabawa kuma kamar mazala ana afsahul arab ana asfar al-arbat ma zalla sallallahu alaihi wasallam amma tare haka yace watan ishrah li sadri wa yassir li amri wa har ya kai cewa wa alli wazira ni ma ka sanya min waziri min ahali daga dangi na aliyan sai na aliyu akhi dan uwana ka karfafi bayana da shi ka tarar da shi a cikin lamari na na da'awa ban annabta a fahimta a fadaka a fahimta a faɗaka ya zama lokacin da kake jin sako a faɗaka kake. Cewa, wato wa ashiriku fi amri ka tarar da sinna Ali cikin lamari na na da'awa. Isar da sakon Allah. Isar da sakon Allah. Ya abin da maza Allah ya gada wa sinna Abubakar da sinna Umaru da sinna Uthman da sinna Ali ma da sauran al'umma suka baki ne isar da abin da Allah ya koshi da shi. kaga shi ne zama cikin mataimakansa cikin isar da sakon Allah saboda haka wannan kuma ba zai nuna cewa akwai ma wani irin shi lokacin da za a je yakin tabu ga maza Allah ya sanya maza ya sanya sai na aliya rike masa gidansa ko ya rike masa madina ko ya rike masa duk wani wanda ke zuwa wajen annabi ya ce gashi gashi to zo wajen sai na aliya tambaye shi ba ka yi cewa amma tarda an dukula min ni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di kada manzo Allah ya ce baka ya dauda mutan na aliya so ya tafi yakin ya fito hawa dan gari ya fara damcin sai ce ya rasulullah da Allah jibi irin mai wannan damcin sai an bar shi gida cikin mata da yara da tsoffi ya rasulullah sai manzo Allah ya ce amma tarda an dukula min ni bi manzilati haruna min musa shi wannan matsayi ne ba ka son ka zamo man kamar irin yadda haruna yake ga musa ƙulubni fi ƙomi ƙulubni fi ƙomi to wannan duka dai malamai sun san shi kuma ya inganta amma ba yana kore khilafa sayyidina abubakar da sayyidina umaru da sayyidina usmanu gabaki ɗaya ba a'a khilafan waɗannan matabbaciya ce hukutan ibadar rawasu irin tabbatar Allah ya yarda da khilafancin su maza Allah ya yarda da khilafancin su ba kura ba tangarda ba wata tanganawa cikin magana abin da ya shafi jagorancin sai na abubakar da sai na umaru da sai na umaru sannan sai na alibi duka waɗannan mala'ibu ne kowa aka buɗe nashi babi ana yi sai ka shi kaɗai ne to abin da ake so duka in ya inganta in ka zo ka karba kakkai sayin ka ce kai ga inda kake kai ga inda kake a a kada kai sai sai na abu sai na umar sai na usman sai na ali duk na manzon Allah ne don haka su zama wani duk mai imani wannan addu'a ba za a sassa ya irin ta to قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
annabi Musa alaihi salatu wassalam ya jero bukatunsa da ya sardin su ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala hadratul kursi za ta amsa hadrata Allah tabaraka wa ta'ala za ta karba za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala ce qala alqur'ani ce qala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kaduti ta su'laka ya Musa Allah ne take bada labari amma sai ce qala qala sai Allah ya ce an ta sulaka ya Musa ya Musa duk fatan nan taka da ka jero an ta an ba an karba maka an ta sulaka qad istajaba Allah da'wata sayyidina Musa alaihi salam wa la nasal Allah tabaraka wa ta'ala ni ya karbi addu'ar annabi Musa ka abu da ya roƙa sannan ya bayyana ta wuri wuri ya ce wa tanqaluti ta sulaka ya Musa ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا حقيقة ما mun yi domin kaga can sai da ya bayani yadda Allah ya karba mishi din a wani wuri shi alqur'ani wani wuri ya zo dukkan kulin wani wuri ya yi tafsiri don haka sai ya ce ba ya ce waje alli waziran min ahali haruna akhi don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sana shuddu adudaka bi akhika ونجعل لكما سلطانا فلا سبيل اليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله تبارك وتعالى ce ba ka cin karfafe ka da dan uwanka Haruna ba to sana shuddu azudaka bi afika kaga Allah kenan ya karba ka duki ta sunan ka nan magana ce aka ba tukuri duk gaba ɗaya abin da ka roƙa an karba amma nuni zai zo filla filla yana bayani ya ce fara shuddu arzudaka bi akika za mu karfafe ka da ɗan uwanka sannan kuma wani ya ce wa habna lahu min rahmatina aqahu haruna nabiyya mun yi masa baiwar ɗan uwansa shi ma muka bashi annabta kaga duka warwara kadusi ta sulaka ya musa قالوا دي لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى الله تبارك وتعالى شيء ba ma wannan ba duk abin da ne ma wannan ka roki a ba Haruna annabta an bashi a yaye maka gura-gura a harshenka an yaye maka a saki zuciyarka ta zamo sawai ka ji babu nauyin da ke kanka na annabta na tankara babban kafiri mai mulki na kasaita na kama karya irin fir'auna duka ya roƙi zuciyarta ya yi duk wani nauyi ya yi duk tsawai to duk Allah ya ce mun amsa maka mun amsa maka to sannan sai ce watan wani kalmanan na ai da yawa ba can baya mun yi maka baiwa mun yi baiwa alaika gare ka barratan ukra wani lokaci ma kafin wannan kaga Allah zai ma annabi Musa tariya baya kare shi daga fir'auna da kafircinsa da kuma yakinsa da ƙarfin mulkinsa ai ba wani abu ne a wajen Allah ba bari ma ai mai tariyar baya ya ji kariyar da Allah ya bashi kunya da jariri to yanzu shi ne za a yi kariyar baya ya ji yaya wace kariya wace baiwa wace nima Allah ya bashi lokacin da can baya na jariri to shi ne Allah ta'ala ya ce bari mu tunatar da kai wala kalmanan na alaika ai hakika mun yi baiwa alaika gare ka marratan ukura wani lokaci can baya yaushe in auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka ma yuha abinda aka yi wahayin abinda aka yi wahayin kaga nan sai aka zo da maganar a dunkule kafin tafsiri an yi wahayin abin da aka yi wahayi ga mahaifiyar annabi isa annabi musa alaihi salatu wassalam wannan wahayi cewa idan haila ila ummika kaga lafazi ne da wahayi ko to malamai sun fassara wani irin wahayi ne suka ce ba irin wahayin annabta bane a wannan wahayi ana kiran shi wahayin ilhama irin na wa auha rabbuka ila an-nakhli أن اتخذي من الجبال بيوتا وإذ أوحيت إلى الحواريين دو وحي إلى إلهاما ألا يوحيك حواريا النبي عيسى عليه السلام ألا يوحيك قدر دعاء أن اتخذي أن اتخذي من الجبال بيوتا wannan wahayi ne Allah ya yi wa kudin zuma ta ka ce wahayi ne na ilhama ba manzo tsakani ba manzo tsakani wasu ka ce cikin mafarki ne wahayi cikin mafarki ne ita mahaifiyar annabi Musa aka nuna mata wannan abin da za a karanta wasu kuma suka ce a'a irin wahayin annabta ne ibnu abiya da isu abu hayyan al-andalusi ibnu abiya bin al-muharrar wajiz ya kawo wannan kuma abu hayyan al-andalusi a cikin al-muharrar mahid shi ma ya kawo wannan cewa duka wasu ce a shubaci ne wasu ce a'a irin wahayin da ake aiko annabawa ne aka aiko ma mahaifiyar annabi Musa alaihi salam amma abin da yake aiki a wajen malamai wahayi ne na ilhama Imam Al-Qurtubi rahimahullah yace shi yafi karfi a wajen malaman tafsiri cewa wahayi ne na ilhama Allah ya ilhama don haka kada ka yi musun wahayi na ilhama wani bawan Allah saboda qurbi saboda kusanci ga Allah Allah ya masa ilhama wasu abubuwa ko wasu addu'o'i a komo ana musu to kudan zuma ba Allah na mishi wahayi kaku zan kudan zuma bai kai akai far ɗaya daga al'umma su na rasulullahi ba mun dai girman da darajar cancan a bakin wa a bakin annabi musa alaihi salam wannan al'umma to al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajar ta ta kai ga ɗaiɗaiku irin waɗannan waɗanda suke auliya ullahi waɗanda Allah ke sifanta su a cikin alƙur'ani manzo Allah ke sifanta su a cikin sunna suna da safa'i na ruhi tsakanin su da Allah za ka za su iya samun ilhamomi za su iya samun walidai daga ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka jahilci da jahilai ke musu irin wannan jahilci da jahilai suke musu irin wannan amma irin wannan ittaqu firasat al-mu'min wa innahu yanzuru bi nurillah wa ila al-jinn a sidna umar radiyallahu anhu yana madina yana hango abin da ke na hawan da yana ba sojoji umarni ana hawan da duk wannan ya tabbata a sunna wanda bai yadda sai ka je na ana kirkire kirkire ana takallufi sai an karanto ayoyi da hadisai domin a samu mu abu asali ai wannan abin da ya tabbata ne a wajen malamai abin da ya tabbata ne a wajen malamai kuma malamai ne aka ce sun faɗa kuma malamai ne ya tabbata a wajen zaka in baka yadda ba ba musu zaka yi baka kawai kai ne baka yadda ba maka kai musu abin da ya tabbata a Qur'ani ya tabbata a sunna zaka wahayi na ilhama ya tabbata a Qur'ani ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sahabbai suna samun irin wannan da yawa na mafarkin gashi kiran sallar nan ta mafarki aka same shi wahayi ne shi mai irin wannan na mafarki din a mafarki muka samu kiran sallar din wahayi ne ta mafarki kamar yadda ake samu ta ilhama wanda a faɗa girma sai a yi da haka a tsaya a fahimci watan addini ba rigima da hauragiya ba shi da Allah ta'ala ke cewa idan hayna ila ila ila ummi tabayuha lokacin da muke wahayi zuwa ga mahaifiyarka abin da muka yi wahayi gare ta ali tudini bi tabuti kamar an tabbaya menene wahayi don mayuha magana ce muhama a dunkule ba warwara sai Allah ta'ala yayi bayanin wahayi sai ce ali tudini bi tabuti cewa ki sanya shi a cikin akwati cewa ki sanya shi a cikin akwati al-qizfi fi tabuti abin da ake nufi wal murad bil qazfi hauna al-wadhu ki ka san qazfu kasfa abin da ke to kasfu jefawa da larabci amma nan kuma an ce ba jefawa za a fassara sai dai wazu a ce ba ki sanya shi cikin akwati don aka ta yi shimfiɗa aka yi akwati aka sanya shi cikin akwati aka yi shimfiɗa abu mai taushi aka sanya shi cikin akwatin da aka sanya shi cikin akwatin sai ta rufe akwatin da ta rufe akwatin sannan sai aka ce watan ki jefa shi faɗaɗi fihi fil yammi ki jefa shi a cikin yammu don haka nan wannan kalmar guda biyu ce ba ani izi fihi fil tabuti faɗaɗi fihi fil yammi amma malaman tafsiri suka ce kowanne fasara da ba ake ba shi kowanne fasara da ba ake ba shi wannan na farko ana cewa ki sanya shi sanya shi kamar an ce dha'ihi fil tabuti sanya shi cikin akwati sannan ta sa shi akwati ta ce to faɗaɗi biyu biliyan shi akwatin jefa shi cikin yammu kogin nil wasu ce duk kogi yana ce shi yammu wasu kuma suka ce a wannan suna ya keɓanci kogin nil kaɗai huwa ismun lil bahri al duk duk kogi mai gardi wanda ruwan shi na gardi ne na daɗi ne ba na gishiri ba ko yammu sunansa yammu sunansa wasu kuma suka ce a'a ismun linniri khassa wasu suka ce sunan nil ne duk da dai wasu yi musu akuri sun ce magana ba haka take ba wallahu alam kogi ne aka ce ki je ba shi miliyan mai a cikin kogi ya akhudhu aduwli wa aduwullah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in kika yaka aduwli fisai فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله yace idan kika yi haka fal yulqihi yammu shi kuma kogin yulqihi zai jefar da shi sai aka kawo shi da amri da aka suka ce wannan fal yulqihi yammu bisahili wato amri ne amma mai ma'anar ihbari yana ma'anar ba da labari in kika yi haka shi kogin shi ruwan zai je hushi ana ba da labari ya ana ba da labari fal yulqihi yammu bisahili zai dewo shi a sahili gefen wato gulbi gefen teku gefen ruwan ganga shi ne sahili kawai jirgi watan ruwan zai ta jeho shi zai ta jeho shi zai ta kumburo zai ta kumburo shi har ya kawo shi gaba shi ne sahili gaban ruwa kalmin ɗire mu sahili ya akhudhu aduwwun li daga ƙarshe maƙiyin Allah don Allah ce aduwwun li maƙiyina shine fir'auna wa aduwullah makiyin kuma shi dan nan ya abudu shi zai kama shi shi zai rike shi haji kuma ta sabuwa makiyin Allah makiyin annabi Musa wanda ake farautar jarirai a yanka su a kashe su kuma wanda zai cece shi in ta jefa shi makiyinsa makiyin ubangijinsa kaji Allah da hikima yake kaga cikin kuma kuma ana ba ta natsuwa cikin cewa kada ki samu damuwa ذاك يجوا قولنا إلى أم موسى أن ارضئيه وإذا كنت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائله من المرسلين Allah ta'ala ya ce mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa cewa in kika ji tsoro za a kama shi a yanka a kashe shi ku fa shayar da shi in kika shayar da shi kika ji tsoron za a kashe shi tufaƙi biliyar ki jefa shi cikin kogi ki jefa shi cikin kogin ne wala ta tafi kada ki ji tsoro cewa zai halaka wala ta tabani kada ki ji tsoron kada ki bakin cikin kin rabu da shi can kada ki ji tsoro kada ki ji tsoron zai halaka kada ki yi bakin cikin kin rabu da shi inna ratuhu ilai za mu dawo miki da shi wa ja'iluhu minal mursalin bugu da tsari ma za mu sanya shi manzo kaga bishara don haka wannan aya imam al-asmuri wata rana ya ga wata yarinya tana magana da larabci ta burge shi da ta burge ta sai ce qatalakin lahu wa asfahaki ce kai wannan yarinya wannan yarinya wato fasahaki ta kai sai ta ce a yanzu aw yu'addu hadha fasahatan ba'da qawli Allah ta'ala وأوهينا إلى أم موسى أن أرضيه وإذا خفت عليه وألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا راجوه إليك وجائله من المرسلين so ce don Allah riga ta da yanzu mai karatun alkur'ani yana karanta wannan zance yake ganin akwai wani zance ne fa zance ne fa zance ne ɗaya amma sai da ya tarar da tagwayen abubuwa biyu biyu biyu biyu har hudu akwai ba da labari biyu ta ce fihi khabarani wa fihi amrani wa fihi nahayani wa fihi bisharatani kaga labari biyu ne in ka bi gaba ɗaya sai ka gaba biyu shiga labari sannan ga umarni anarbi'ihi ki shafe shi wa alqihi ki jefa shi ba umarni bane kaga ta waye biyu umarni biyu biyu umarni biyu sannan wala tahabi nahayi wala tahazani nahayi kaga shi ma nahayi ta waye ko sannan inna radduhu ilayki za mu dawo miki da shi bishara ce وجائزه من المرسلين زام سيا cikin manzanni bishara ce kaga zance daya ya kunshi khabari biyu umurni biyu nahayi biyu bishara biyu don haka ta ce yanzu awa yi addu hada fasahatan ba da kawai lillahi ta'ala yanzu ne karanta zancen Allah yake jin akwai wani zance ke da fasaha to wannan shi bal yuki hilyamu bisahiri يأخذ عدو لي وعدو له مكينا مكينسا زي ɗauke to wannan kamar yadda ya zo lokacin da mahaifiyar annabi Musa ta haife shi to sai Allah ya mata wannan wahayi da yi mata wahayi sai ta sai ta rika shayar da shi sai ta ji ana cigiya da ta ji ana cigiya sai ta yi kokari ta tabbata umarnin Allah da Allah ta baraka ta ya ba aka yi akwati aka ce muminu ali fir'auna din nan wanda ke shiga tsakani a taqtulu da rajulan lam yaqul rabbi Allah eh wa qad ja'akum bil bayyinat can lokacin da rigima ta kaure har an aiko annabi Musa ma ana ta kokarin a kashe saboda ya ce abin Allah to shi muminu ali fir'auna ya fito imana wanda Qur'ani ke faɗi din nan to an ce shi ya sassaka akwatin da aka sa annabi Musa wasu kuma sun faɗi haka wani sabani haka wallahu a'lam Allah shine hakika shi ne ke da hakika shi ne ke da sanin hakika to sai sai shi fada ta sanya shi a cikin abin da yake mai taushi sai aka sa shi akwati aka lullube aka kuma kulle sai aka jefa da aka jefa Fir'auna yana ran gadi yana shan iska sai ta bakin kogin ne aka kafa mishi kujera shi da matarsa asiya to sai yana shan iska ana nana sai ga kogi ya ta lirgiro akwati sai ga akwati ana diba akwati sai aka ce a diba akwati da ko kuɗi ne ciki ko da aka diba sai aka ga yaro kyakkyawa mai kyan fuska duk wanda ya gan shi sai ya ji yana son shi saboda yana tare da wa'al kaitu alaika mahabbatan min duk wanda ya kalli mutane sai ya ji yana son shi duk wanda ya kalle sai ya je na son shi yana kallon shi shi kan shi kafin sai da ya je na son annabi Musa saboda wa kai to ne kamar haka ne ita ma watan Asiya sai ta ji tana son shi to wannan sai ko lokaci yayi to saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah gobe sai mu ci gaba cikin wannan kissa ta annabi Musa alaihi salatu wassalamu muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da muka karanta na kafin a yi addu'a akwai sabani tursila.
alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi akwai sabon naira ɗari hudu da wata baiwa Allah ce ko ta bayan tana neman addu'a da kuma alkur'ani guda biyu su ma da aka aiko sadaka ana neman addu'a ga malam wayannan su ne sabani Na'am, alhamdulillah jiya ma an aiko da sabanni na alkur'anai daga Alhaji Ahmad Khalilu na Alhaji Hasiya yau ma aiko da shi to akan waɗanda suka aiko da wannan mushafai ubangiji Allah saka musu da alkhairi hidimar da suka yi ma addini Allah ya karba abinda bukatun su na alkhairi Allah biya musu abinda suke khaufi na sharri Allah ya kare su ya kiyaye su farmasi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba kasan mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka yaye mana abin da ya tsananci mu na tsadar kaya da tsadar abinci da tsadar dukkan al'amura na rayuwa Allah ka yaye mana Allah ka kawo ludufi da sauki Allah ka kawo ludufi da sauki Allah ka kawo arziki a cikin ƙasar mu shugabanni Allah ya karfafe su cikin tabbatar da adalci Allah ba shugaban ƙasa lafiya Allah ka ba shi lafiya mu ubangiji Allah ka daidaita da shi cikin abin da zai amfani al'umma Allah ka daidaita da shi cikin abin da zai al'u- zai amfani al'umma Allah ka dora shi akan shawarar da za ta amfani al'umma ta yaye ma al'umma tsananin da suke ciki farko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka tsaya ma musulmi da musulunci Allah ka tsaya ma musulmi da musulunci Allah ka tsaya ma musulmi da musulunci farko sai jira maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana ka gafarta mana iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah saka shi wannan da alkhairi da sayyidina wa la rasulillahi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأولئك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين